أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله كراتمنا وانا لتافينا daliya za mu tashi shafi na goma sha uku a irin wannan bugun namu na gida. A har yanzu dai a cikin wannan littafi na daliya har yanzu yana yin magana akan ilimin sufanci da mahimmancinsa ta kai ga yana ya shiga da mu wata duniya ma da ba mu santa ba cikin ilimi. Ashe wai kai a karan kanka kai kaɗai ma shugaban ƙasa ne. Kai kaɗai a karan kanka a matsayinka na mutum kai fa ƙasa ce guda. akwai musulmi a ciki akwai kafirai akwai mutane masu biyayya akwai ƴan tawaye to kaga wanda wani in ba ilimin sufanci ya zaka san wannan to a matsayinka na kai kadai ma kai shugaban kasa ne kana zagin shugaban kasa ko na zahiri to kai a karan kanka kai ma shugaban kasa ne akwai kasa a karkashin ka a cikin ka to yaya ai dole kai ilimin da zaka tafiyar da wannan kasa shine abin da yake gaya ma yake cewa wa adda adadan liyawmin ha'ilin wa safifatin sidrat wa ardil mursali wa adda wa adda mutum ya tanadi a adada wa adda ya tanadi a adadan tanadi liyawmin saboda wata rana ha'ilin mai ban tsoro ita ce ranar alkiyama lalle mutum ya tanadi wa sahifatin sannan ko mutum ya tanadi wa sahifatin saboda liyawmin wata ranar da take ha'ilin mai ban tsoro wa sahifatin da kuma wasu takardu su ɗirat da aka rubuta su takardu da za a jefo wa mutane kowa ya ɗauki takardar sai karanta ikra a kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba in mutum ya karanta ya karanta shi da kansa zai ce a'a ma da hazal kitab la yugadiru sagirata wala kabirata illa hasiha so saboda haka mutum ya tanadi saboda wannan ranar ka tuna cewa duk abin da ka aikata akwai ran da za ka karanta shi a cikin littafi saboda haka san me za ka aikata shine wa sahifatin da wasu irin takardu sidrar da aka rubuta su wa ardin mursadi da kuma wa ardin da kuma bujiro da mursadi madakata shine gurin hisabi inna rabbaka labir mirsad shine mirsadi wajen madakata mutum ya tuna cewa akwai madakata yawmun yashibu bihil walid wa yasawi fihi musawwad musud min al-wara bi musawwadi yawmun ita ranar alkiyama huwa yau mun wata rana ne, ya shibu bihir walidu, wanda alwalidu ƙaramin yaro, yushibu yake yin furfura bihi a wannan yin, shi ne kura da ce, yoman ya ji alwildanu shi ba. In ka an ce alwalidu aluga shi ne yaro, amma ƙarami sosai, in ka an ce alwaladu yaro, to yaron ya ɗan tasa ya ɗan yi wayo. amma an kaji an ce alwalidu to karamin yaro ne walid jam'in su sai ka ce aulad walidu jam'in su a alwaladu jam'in su sai ka ce aulad eh shi kuma walid jam'in su sai ka ce wildan wildan saboda ka san cewa karamin yaro ne alwalidu karamin yaro jam'in su sai ka ce wildan shi yasa qur'ani yace yawmu yaj'alul wildan shiba yawman yaj'alul wildan dan ka gane cewa kananan kananan yara ne eh yawman yashu wa yastawi fihi a wannan ranar ne wa yastawi yake daidaita al-masudu wanda ake shugabantansa min alwara daga talikai bi musawwadi da kuma wanda yake shugabancin a ranar alkiyama ne da yaro da ake da talaka da ake shugabanta da kuma shi wanda ya shugabanci suke komawa duk ɗaya a gaban Allah shine yomin rana ce yishibu bihil walidu wanda alwalidu karamin yaro yishibu yake yin furfura bihi a wannan yin wa yasawi fihi almasudu almasudu wanda aka shugabance shi talaka kenan wa yasawi yake yin daidai bi musawwadi da wanda ya shugabance shi min alwara daga cikin talikai da sarkin garinku da kai talakan gari a ranar kiyama duk ɗaya za ku koma da shugaban ƙasa da talakawan ƙasa kowa duk ɗaya za a koma kowa koma gaban Allah sai dai mutum aikinsa dai mai kyau ya fifita shi akan wani sa ويداس هذه كل مار مارد فيه بأكمس كل ألكن ألكدي ويداس أرانا القيامة ne ko ka ce e a ranar alkiyama ne wai da su za a taka hadi wuyan kulla marin dukkanin wani mutum mai jayayya marijin kangarare fihi a wannan ranar dukkan wani mutum mai kangarare a ranar za a take shi e wa yasawi fihi almasudu almasudu wanda ake shugabantansa a fihi a wannan ranar bi akmus da takalmin kulla alkana dukkanin wani mai gura-gura shine alkana alkana dukkanin wani mutum mai gura-gura wanda baya iya yin magana alkadi mai in'ina ko kuma alkadi kaskantacce mutumin da duk zaluncin da za a masa bai isa ya magana ba amma a ranar alkiyama sai gashi shi shi ga sai gashi an dauko shi an dora shi akan wanda ya masa wannan abu mutumin da za a iya zuwa da gireda a rushe masa gidansa ko a rushe masa shagonsa ba yadda ya iya shine alkana ba yadda ya iya ba yadda zai faɗa a saurare shi to amma a ranar alkiyama wai da su sai a taka hadi wuyan kulla marin dukkan wani kangararren mutum da yake ganin ya isa ya taka kowa a ƙasa ba yadda aka iya da shi maridin kangarare bi aka musu da takalmin kulla alkana dukkanin wani mai gura-gura wanda a duniya ba zai iya faɗa a ji shi ba duk zaluncin da aka masa sai ce Allah ya isa shine alkana mai gura-gura wanda ba zai iya magana ba alkadi wanda yake kaskantacce amma ranar alkiyama sai gashi yana taka babban mutum saboda yana neman haƙƙinsa wa yufirru fihi min al-kalil kaliluhu wa yawaddu fihi al-mar'u law lam yuladi wa yafirru ita a ranar alkiyama ne fa khalilu wa yafirru min al-kalil kaliluhu kaliluhu masoyinsa wa yafirru sai kaga yana gudu fihi a ranar alkiyama min al-kalil daga masoyinsa wa yawaddu fihi almar'u mutun yana buri fihi a cikin ranar alkiyama laulam yuladi dama ba a halicce shi ba shine laulam yuladi dama ba a halicce shi ba ko kuma laulam yuladi dama ba a halicce shi ba shine yawma yasirru almar'u min akhi wa ummihi wa abi wa fasilatihi tu'i kai wa man fil ardi jami'an summa yunji to wannan shine yawmun ita rana ce da wa yasirru fihi min alkalil kaliluhu aboki ko ka ce masoyi yake guje masoyinsa wai wadda fihi almar'u mutum yake yin buri laulam yuladi dama ba a halicce shi ba ko dama ba a haife shi ba wai wadda law kana lahu dunya bima fiha fa daha hunalika faftadi wai waddu zaka samu mutum yana buri law kana lahu dunya da duniya ta sane bima fiha da abin da ke cikin duniyar gaba daya fa'adaha ya bayar da ita hunalika a ranar alkiyama faftidi a fanshe shi daga azabar Allah wannan wala wifta da ko wala wannan ma wannan jami'a wala wifta da bi mutum zai rika burin a ce da duniya ma gaba ɗaya ta ce ya bayar da ita a fanshe shi daga cikin daga azaba shine can ma yake cewa wannan ya laita hakanatil qadiya ma agane anni maliya halaka anni sultaniya haka dai mutum zai rika burin ma da duk iyalansa da komai na sai bayar cewa a fahimce shi kadai a fahimci a fanshe shi shi kadai ya zauna lafiya shine waye wadda mutum zai rika buri law kana lahu dunya da duniya ta sane bi ma fiha da abin da ke cikin duniya fa a da ya bayar da ita hunalika a ranar kyawa faftidi a fanshe shi waye wadda allau kana fil ajma'i man ma laysa mau'udan wa laysa bi mau'idi wa yawaddu a ranar alkiyama ne fa wa yawaddu mutum zai rika buri allau kana fil ajma'i da a ce mutum yana cikin ajamawa amma abin da ake nufi da al'ajama shine nan kamar dabbobi mutum a ranar alkiyama zai buri da ma a ce shi dabba ce shine wa yaqulul kafiru ya laita ne kuntu turaba idan kafiri ya ga cewa ga mutanen da an yi wa mutane hisabi shiya da mummunan aikinsa su kuma dabbobi an yi musu hisabi an ce su zama ƙasa sai burin ina ma shi ma a ce ya zama ƙasa din shine waye wadda mutum zai rika buri Allah kana fil ajma'i da ma a cikin dabbobi yake man ma laysa mau'udan wanda ba musu wani alƙawari na samun alkhairi ba shine mau'id ba musu alƙawari na samun alkhairi ba cewa su damun dabbobi ko da sun yi abin kirki da ba ce za su sa aljanna ba mutum zai buri ina ma shi mana cikin dabbobin da ba a musu alkawari ta mun za su shiga aljanna ba walaysa bi mau'idi kuma ba a musu alkawarin cewa in sun mu aji ba a musu alkawarin cewa in sun saba wa Allah za su shiga wuta ba mau'udan shine alkawari na samun alkhairi mau'idi shi kuma alkawari na asaba ga wanda yayi wannan shine ce zai can Qur'ani ce inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad eh al-yawma yamrahu bil bil murahi wa yarta'i wa gadan yasiru ila turabir rindidi al-yawma a yau shine duniya yamrahu zaka ga mutun yana farin ciki shine yamrahu yana farin ciki ko kuma yana takama bil murahi da abubuwan hutu mutum ya samu abubuwa na hutu na cin daɗi sai ga yana ta takama shine almurahi abubuwa na hutu gida mai kyau mota mai kyau duk wani abin da dai yake na hutu ne na jin daɗin rayuwa shine murah al yawma to a duniya ne yamrahu mutum za ga yana jin daɗi yana takama bil murahi da abubuwa na hutu wayarta'i gadan wayarta'i kuma yana yin kiwo a duniya din shine wayarta'i yana yin kiwo wannan allazi akrajal mar'a wa yarta'i na kiwo ne kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi to wa yarta'i mutum yana kiwo wa gadan amma kuma gobe fa shine ranar alkiyama yasiru sai ga mutum ya tafi ko kuma wa gadan ma'ana gobe ma'ana ranar da mutum ya mutu kenan yasiru sai ga ya tafi ila turabi zuwa ga kasa rimdidi wacce take rimdidi wacce take a wannan wannan arhamadu shine rindidi wannan ne ake cewa kamar narkewa ko eh arrindidi wanda yake narkakkiya shine rindidi wacce take narkakkiya ta ta riga da ta dashe gaba daya illustrator rindidi zuwa ga kasa wacce take arrindidi wacce take kamar a ce dandakakkiya shine arramad shine dai kamar dakakken abu sai ya zama ƙasa wacce ake tattake ta yawmun yuhabu lahu bi ummari sara wa tusaqu unfan kal wasiqil mudradi yawmun ita rana alkiyama rana ce yuhabu lahu da ake jiwa tsoro ga wannan ranar bi ummaru sara da masu raya kasa watu saku za a kora su unfan da tsanani kal wasiki kamar kamar raƙumi muɗurabi wadda yake abin kora. Yaumun wani irin wuni ne, yuhabu lahu da ake jiwa tsoron wannan wunin bi umaru sara da masu raya ƙasa. Su umaru sara in ma su zamto shugabanni, in ma kuma umaru sara ya zama mutanen da suke zaune a duniya. Kamar yadda Allah ke faɗa huwa lazi an sha'akum min al-ardi wasta'amarakum fiha. To rana ce da ake wannan. wata saƙo za a kora mutane unfan da tsanani kalwasiki kamar raƙumi. E, alwasik daga saƙai ne daga wannan wasik, kalwasiki kamar korar raƙumi, almutsiradi wanda ake koransa, da wasik da mutsiradi kusan duk ma'anarsu ɗaya ne. وتجيب مهدعة نداء مسيطر بالحق من كسب سميك فدفدي watujibu watujibu kuma waɗannan mutane masu raya ƙasar watujibu za su amsa muhudi atan watujibu za su amsa nida a musai irin kira na mai cilastawa bil haƙƙi da gaskiya muhudi atan kuma za su amsa kiran ne da gaggawa min kasibin a kusa sami'in kuma ji ne fudfudi irin na mai kaushin magana mana kira ne ba wai kira ne za a kira ka a hankali ba a kiran iya jin kiran kawai ya isa tashin hankali shine wata jibu nida'a musai ɗiri mutane za su amsa kiran mai tilastawa bil haƙƙi da gaskiya mu atan kuma za su amsa ne cikin gaggawa wanda duk wanda aka kira shi sai ya amsa min kasibin kuma kira ne wanda zai amsa shi a kusa sami'in irin murya ce sami'in murya ce fudi-fudi wacce take mai kaushi shine murya ce mai kaushi mana irin murya ce ta mala'ika wanda iya jin muryar kawai ya isa mutum ya halaka shine fudi-fudi mai kaushi mai kaushi ويزاد من بين الوفود معاشر نفي الضيوف من الدولار الجيد ويزاد a wannan ranar ce wai zadu za a kore ma'ashirun wasu mutane min bainul wufudi a cikin jama'a wasu mutanen da su a tsammanin su su musulmi ne sai sun je ai ta koran su a ce ba musulunci suka yi ba kawai shi ta su abin da suke so suka yi shine wayu zadu ma'ashirun za a kore wasu mutane wasu jama'a min bainul wufudi tsakanin tawaga ta jama'a na faya ziyufi irin korewan kuɗi na jabu a ziyuf su ne kuɗi na jabu na faya ziyufi irin korewan kuɗin jabu minan nubari daga zinare da azurfa aljayyadi masu kyau kamar yadda in ka samu mutanen da suke suke kasu suke aiki a wafa ka ka musu kuɗi na jabu da kuɗi mai kyau suna kirgawa suna zuwa kan na jabu za ka ga sun cire shi sun ajiye maka shi a gefe ka je ka samu gwanayen aiki da dala ka ɗebi daloli na boge ka kai musu suna ganin su ba ma sai sun kirga ba suna ganin su za su ce wannan ai na jabu ne saboda haka mutanen da suka yi musulunci mar da kyau suka yi abin da suke so in suka je ranar lahira to za a kore su kamar yadda ake cire kyawawan kuɗi ake cire kuɗin jabu daga kuɗi mai kyau shine wayu zadu za a kore ma'ashirin wasu jama'a min bainul wufudi a cikin tawaga ta jama'a na ziyufi irin korewan aziyufi aziyufi kudin jabu minan nudari daga zinare da azurfa aljayyadi masu kyau wallahu ta'ala a'lam